أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa a nan masallacin abu huraira radiyallahu an nan sakkwato babban birni yau goma cik ga watan ramadan ga su kama walƙiya ni dai haka nake ganin su ban sani biya kuke ganin su wallahi ji nake kamar ko biyar ba ba to rayuwa haka take tafiya ɗauke take da darussa kuma ba ta tsayawa sannan inda aka ɗiban maka baka wuce nan za ka mutu sau da haka mu ci gaba da cin more wannan lokaci mai tarin albarka kalandar musulunci a yau shekara 1447 ta turawa kuma 27 ga watan biyu shekara ta 2026 zan fara da tambayin da suka zo mana jiya kafin mu shiga cikin karatu wani ce assalamu alaikum mala Allah ya kara maka lafiya da kwarin gwiwa akan taimakon addininsa Allahumma amin malam ni ne nayi alwala da safi nayi nafila to sai na shiga wanka bayan gama wanka na shirya to amma zan sa safa socks shin tun da wanka ya shiga tsakani zan iya shafa a kanta ko sai na sake wata alwala idan wankan ibada ne shi ma ana shafa a kan hufi saboda shi kamar wankan tsarki na janaba ko kuma na jum'a wankan da shari'a ta ce a yi wanda akwai alwala a cikinsa wannan wankan ana iya amfani da shi domin shafa to in ma ba na tsarki ba ne wanka ne na jin sanyi in dai alwalar taka ba ta warware ba yin wanka ba ya sa wato shafa ga safa ya lalace anan yana da kyau bayani ga wanda bai sani ba idan mutum ya sanya safa yana da alwala to in yana zaune gida 24 hours annabi sallallahu alaihi ya bashi damar ya shafa a kanta in yazo alwala ba sai ya cire ba har sai in janaba ta kama shi ko makamancin haka amma idan yana tafiya to awa 72 mazaunin gida kwana ɗaya matafi kwana uku lilhadiri yawon walaila walil musafiri salasatu ayyam su ne rangwamin da adam salasu ne to cewa ka shiga wanka bayan kayan alwala wanka baya warware alwala sai faga mazabin masu gani in ka taɓa al'aura ka alwala ka ta warware wanda a cikin shirin iziya mun yi tafsili a kansa wannan da larabci ya rubuta wala allahu yuridu an yastura ala nafsi ai ba mu san kai wane ne ba ko ko da Hausa muka faɗa babu laifi amma bari mu karanta ta da rubuta da larabci yace assalamu alaikum ahsana allahu ilaikum wa hafizakum min kulli shar anshudukum billahi min fadlikum an tansahuni nasihatan mu'assira zajira wa tusharikuni fi du'aikum إن ابتليت بالعادة السرية منذ سنوات وقد كنت أكثر الصوم ومع ذلك ما استطعت الترك أخاف أن أموت عليها وأن أكون ممن يدخل النار في لحظته الأخيرة جزاكم الله خيرا وأرجو من مستمعين ومن فضلكم أن تخلصوا للدعاء حتى يرزقني ربي توبة نصوحة وكل من وقع في مثله ويجعل لنا مخرجا من عنده ما شاء الله ما أجمل هذا الكلام وما أجمل هذا الخطاب وما أحسن هذا الدعاء وما أنصح يعني كاتب هذه الرسالة بنفسه العادة السرية كما يسمونها هي الاستمناء أن يحاول الرجل أن يستخرج المنية عن طريق غير شرعي لا من طريق الولوج الشرعي أو الجماع الشرعي بالزوجة ولا عن طريق الزنا ولكن عن طريق يده أو عن طريق مخدة أو أي شيء آخر يلامس يعني عورته بها ويستلذ بذلك وينزل يعني يستخرج المنية من نفسه وهذه العادة حرام لأن الله عز وجل خصص المشروع من استفراغ الشهوة في أمرين لا ثالث لهما في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إذا من ابتغى استخراج شهوته من غير جماع شرعي بزوجة أو بأمة شرعية فإنه من المعتدين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والاعتداء حرام بل هو من الكبائر ثم إن الأطباء ينصحون من ابتلي به بتركه لأن له معاكسات صحية له آثار سلبية على صحة الإنسان ليس في الحاضر فقط بل حتى في المستقبل فالذي يمارس العادة السرية في مستقبل أيامه يضعف عن الجماع الشرعي بعد أن يتزوج فنصيحتي لك الأولى أن تتقي الله عز وجل وتتركه قلت إنك تديم الصيام وما ذلك لا تترك الصيام جنة يعطيك جنة من الشهوات ولكنه لا يمنع من أن تشتهي لكنه يمنعك من أن تتبع هواك لعلكم تتقون الصيام يرتقي بك إلى مرتبة التقوى فإذا أصبحت من أصحاب التقوى فإنك تترك شهوتك لأجل الله كما تترك طعامك وشرابك وشهوتك في النهار في نهار رمضان كذلك تتركها لوجه الله الشيء الثاني أن تجتهد في طلب العفة في النكاح وذلك بأن تبتغي زوجة تناسبك وفي اعتقادي أن كل أحد بخاصة في نيجيريا يستطيع أن يتزوج إذا توقف عند منزلته مشكلتنا أن الكثيرين يريدون أن يتزوجوا من أناس آخرين في غير مرتبتهم والزواج أساسه الكفاءة الغني يتزوج من بيت الغنى والفقير يتزوج من بيت الفقر الشريف يتزوج من بيت الشرف والدني يتزوج من مثله وكلنا عند الله سواسية كأسنان المشط إن أكرمكم عند الله أتقاكم رحم الله بلالا جاء طلبا للزواج في إحدى البيوت هو وأخوه فخطب قائلا نحن كنا مشركين فهدانا الله وكنا عبدين فاعتقنا الله وكنا فقيرين فأغنانا الله فإن تزوجونا والحمد لله وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله فزوجوني ويا kuri wanda ya samu koma yaran da ba shi muke ba yana tambaya ne game da masturbation saurayi ne wanda yake biyan bukatar kansa da filo to shine muka ce ya ji tsoron Allah domin wannan laifi ne babba Allah ta'ala ya takaita halascin biyan bukata ta sha'awa ga abu biyu dukkan su jima'i ne jima'i da matarka ta aure ko jima'i da koyan ka halastarta wanda ka saya ko wanda aka baka kyauta Allah ce duk wanda ya yi biya bukatar sa ba ta nan ba ya tsallake iyaka don haka yi wannan tsallake iyaka ne ji tsoron Allah ya ce kuma yana yawan azumi amma azumin bai hana shi azumi ta kawa yake sa baka ba cire shi ni a gani na saurayi sanda yake azumi kamar shawar sa ta fi yawa amma tsoron Allah sa ya karu don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna wija dandaka ne ba yana nufin zaka daina sha'awa bane a inda azumi na kashe sha'awa yana ba za a ce mai domin sha'awa ɗabi'a ce da Allah halicci mai ita na biyu kuma na ba shi shawara ya kokari ya nemi aure na shari'a na ce kuma kar ya je gidan sama sama ya nemi irinsa a Najeriya dai ni ga gani na kowa na iya aure in ya tsaya marhala amma kace sai ka nemi matar da ta fi karfinka ta saba da cin abinci wanda ba irin naka ba sutura wadda ba ka iya sa mata ta saba da rayuwa sama da taka to ka ja maka kaji gani ila ba za a baka ba wanda ya ce malam ya tashin iyali ya ibada Allah ya sa muna cikin yantattun bayan sa'ani don Allah malam ina barin addu'a ga yaro na Allah ya bashi mata ta gari ina zaton mace ce duk da rubutun gaskiya bai ka bada na mata ba rubutu ne mai kyau na 'yan boko amma dai in ka ji uwaye sun damu da yaro ya aure galibi mace ce namiji ba ruwansa shi ya yi nasa auren sanda ba kake neman kai shi karuwa zai wani yaro ya saba yake kasar waje saurayi ne je yana ta tare kuɗi sai kira baba ya ce baba wallahi ina ne yana tara kuɗi aure nake sai sai ce to ai ka turo mana ai maka shi kaga baka da gida baka da kaza ya ce to shikenan ya turo kuɗi aka ce an buga bulo ya turo kuɗi a yi foundation ya turo kuɗi ya ta turo kuɗi har an yi rufi kuma gaskiya ne an yi rufi sai aka ce ya turo kuɗin kayan laifi ya turo kayan laifi ya turo sadaki ran da ya dawo hutu me zai gani baban sai ya yi amarya ya sa cikin sabon gida ita mace duk abin da za ta ɗan ƙulla kuɗin daddawa kuɗin kaza shi za ta ajiye mu amma uba ba ruwan shi to sai ku yi ta haƙuri an tawa maluka la'abika da kai da kayan na wuya ta ce ko kuma ya ce amilla don allah mala ina garin addu'a ga yaro na allah ya bashi mata ta gari domin muna samun matsala duk inda muka nemi mata daga ƙarshe sai a samu matsala ba a bamu a lokacin albarkacin watan ga mai albarka malam na gode to kaga magana da nayi dazu in kace inda kake nema ba ba ka je inda ake so irin ka ba akwai inda jira yake da kai kana zuwa za a shi da maka tabarma za a kawo umame a kawo kura mai sanyi ana nan da kai ana marabar to amma sai ka je inda ba a bukata to kaga in kokare ya je makaranta ya san jifa sai yara za su yi gare je wurin farauta can ake maraba da shi yau kama da duk da haka ina tawassuli da azumin da muke yi dukkanmu cewa wannan yaron Allah ya ba shi mata kuma ta gari Allah ya sa ya yi dace ya gode ma waɗancan da ba a ba shi bai don ya sabo da tafi su ba shi ba duk wanda ke neman aure Allah ka ba shi wanda ke neman tara abin da zai ce da iyali kuma Allah ka yi sare masa wanda nauyin lalurar gida ta yi masa ya Allah ka sauwaka masa annabi sallallahu alaihi wasallam wata addu'a duk da malamai suna da magana game da ingancin isnadin ruwayar yana ce a'udhu billahi min jahdil bala wa darakish shaqa wa shamatatil adam jahdul bala Allah ina roƙonka kakka tsananta min bala'i masu fassara suka ce tsananta bala'i shine iyali su yi ma yawa kuɗi su yi ma kaɗan ka tara iyali da yawa dan abin masarufi ba ina ga babu inda ya kamata wannan addu'a ta wasu kamar Najeriya a jahdul bala din nan to shikenan amma huta to wata rawaya cikin kaina kenan ahsan tabarakallah cikin wani kitab mun karanta cikin kitabud dawa cikin to alhamdulillah a'a afwan afwan hasalin hadisin haka yake fassarar da ta zo cewa ita ce ita ce malamai ke da abin nan akanta cewa wato kasratul iyal wa qillatul mal jahdul bala'i wa kasratul mal wa qillatul haka ne haka ne wannan karin shi ne wanda malamai suke da magana akan to kenan shi dan Najeriya da abin da yake so kawai duk samu kuɗi ya ƙara mata ita tara kuɗi ita tara iyali bai tara kuɗin kula da su ba to wannan gaskiya akwai tambaya a kansa akwai kuma na hadisi da yanzu an daina yawo da shi a da kullum ka buɗe rediyo sai ka ji shi kullum ka je wani wazi sai ka ji shi cewa wani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam talauci ya masa ya ce ka ƙara ko wannan ya ce assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya zamanin dan masanin Sokoto amin malam tambaya ta ita ce mahaifinmu ya rasu ya bar mana gadon public toilet public commercial toilet a Lagos amma ba mu sayar da ko guda ba mun bar su a matsayin na tarewa tsakaninmu magana abinda aka samu ga wata sai a turo mana muraba tsakaninmu na ɗaya shin hakan ya halarta na biyu shin akwai zakka ga wannan gadon namu na gode mana babu laifi idan an bar maku gado ku yi kamfani da shi wannan shagon shi ake ce mai sharika kamfani ma'ana ana sana'a iri ɗaya ana raba riba ko ana raba abin da aka samu na amfani su wannan abin da kuka yi halas ne sannan zakka ba ta halasta ga kayan haya ga kudin haya da aka karba sai in kudin sun taru sun kai nisabi kuma sun tsaya shekara guda ba su sauka ba saboda haka ga alama irin wannan da karba kuke kuna lalura babu zakka a kan wani ce assalamu alaikum warahmatullahi Allah ta'ala ya kara wa shek tsawon rai akan da'awarsa amin ya shek wallahi ina son ka saboda Allah Allah ya soka ya haɗa mu da kai cikin gidan rahamarsa Allah ta'ala ya bani kyautar ya mace na kuma sanya mata suna Fatima madalla ka zaɓa mata suna mai kyau don Allah shek ya mata addu'ar samun albarka Allah ya mata albarka Allah ya sa ta zama farin ciki ga iyayenta Allah ya kai sunanta ga aure ya ba ta miji na kwarai ya ba ta ilimi mai tarin yawa da amfani ya sa ta zama umarnin jama'a an ce mala bakar gumi kullum an kayan ana cewa allah ya mai yaro albarka mai ake nufi ya ce umarnin mutane fi albarka ka zama amfani ga jama'a duk yawan ibada ka in masallaci kake tarewa kana kai da baka amfana to annabi isa alaihi salam ya ce wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ni duk inda nake allah ya sami albarka ma'ana kwan zauna da ni sai amfana da ita haka ake so mumini ya zama ya ce shi idan mahaifiyarta ta sha azumi ya za ta ranka shi ko kuma ya za ta ciyar shin taron gaba ɗaya ko kullum ko sai bayan sallah e a inda yi maganan ranko ne ko ciyarwa ga mai shayarwa da mai ciki ni a fahimta ta ranko suke yi ba ciyarwa ba wato mutum biyu Allah ya yi magana Allah ya yi maganan matafiyi da marar lafiya sai aje su bangare guda faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yayi tafiya ko wanda baya da lafiya su ranka sai ce wa allazi na yi kuna fidiyatun su ku wanda ba su iyawa sai da kyar to su ku su ciyar kaga nan ana nufin tsoho wanda ba a tsammanin nan gaba ya ranka ko ba haka ba da marar lahiya wanda nan ya hita da wancan kategori bai iya rankawa ya dawo cikin tsofaffi to sai aka zo kan mai ciki da mai goyo sai wasu suka yi nan da su wasu suka yi nan da su wani ce mai ciki ya ciwo ne don haka taranka mai shayarwa yanayi ne ita ma nan gaba bayan ta gama shayarwa taranka wani ce a'a ai Allah ta wa Allah zai da yake da kyar suke mai ciki da kyar take kai mai shayarwa da kyar take kai saboda yaronta don haka sai su ciyar amma abin da fi inganci shine tunda suna iya rankawa nan gaba to a bar su bangaren masu ranku ka a sa su bangaren masu ciyarwa duk da dai mazhabobi ne na malamai a shari'a iziya na yi cikakken bayani akan wannan assalamu alaikum Allah ya ji kan iyayen malam amin wannan duk ya fi ku yara don Allah malam ni mata aure ce muna zaune lafiya da mijina mahaifiyata ce idan lalura aure ko tahiwa ta taso cikin uwana cikin lalura goma mijina ya kan bar ni in tafi takwas zai hana ni zuwa biyu da inda matsalar take ita mahaifiyata rashin zuwa na laluran nan biyu zai sa ta ta dinga fushi da ni idan na kira ta ta waya ba ta ɗauka wani lokacin har tana gaya min ba ni ba ita duk akan rashin zuwa na lalura ita ta fi son duk wani abu da ya faru sai na tafi shi kuma mijina baya son yawan fita to don Allah malam wannan fushin da take da ni zai iya zama matsala gare ni ko yaya don Allah malam ina barin addu'a da shawara to Allah ya kawo miki mafita wannan shi ake ce ma batura ke ce ma dilemma ko between the devil and the blue sea gaba kura baya sai yaki eh to amma dai idan ba abin da Allah ya faralta ba umarnin miji ya ci karo da na uwa umarnin miji ake bi wacce lokacin da take gidan mijinta umarnin miji take amma lokacin take gidan uwaye umarnin su take bi saboda bida a zauna lafiya to don haka miji bai laifi don hana ki zuwa lura biyu cikin goma matukar yana da dalili abinda ba a so shine halin da wasu mazaje ke shi yana zumunci da yan uwansa amma ita mace ba so ta zumunci da nata yana da abokai kullum sai ya kawo su ya ce ta dama musu kunu su sha a ɗauko abinci su ci amma ita ƙawayenta in an haihu ba a zuwa in an mutu ba a zuwa in an yi ciwo ba a zuwa in wani dalili ya kama ba a zuwa su suna zuwa wurin ta ita ba ta zuwa wurin su duk sai yanke mata zumunci da alaƙoƙi wannan kuskure ne amma don me aka ce a nemi izininsa saboda shi ake so ya duba me ya dace a je me bai dace kada a je haka tun da ake ce cikin takwas yana cikin goma yana baki damar takwas ba za mu zarge shi da ce ake cikin goma biyu yake baki sai mu ce ya yanke miki zumunci ala kulli hal zai amfani da wannan dama in ƙara kira ga mazaje ta da Allah ku ɗauki iyalinku a matsayin mutane wani yadda yake mu'amala da matarsa kamar yadda kamar ka ɗaure dabba ne ma'ana sai yadda kai ka ga dama su mutane ne da Allah ya yi su kamar mu izinin da aka ce ka bata ko izinin da aka ce ta nema gari ka abinda yake nunawa ka fi ta basirar sana abin da addini to da ka in ba duba kai kaga abin da za ta yi ba daidai na ba baka dalilin da za ka yanke mata zumunci ne wanda cikin dangi suka ɗauko ta ko da ka ganta an haife ta an yi renonta an ba ta ilimi an ba ta tarbiyya ta girma ta isa zama mace abin sha'awa sannan ka ce kana so ka kawo ta gidanku to don me za ka yanke mata duk waɗancan alaƙoƙi mun ɗauko ta an kawo maka ita iyakar fitatta shi ne ta je ta yi uzuri ta dawo sannan ina jan kunnen matayen da su ko ba su da ɗoyin zama a gidajensu kullun yawo wata fita ƙaiƙayi take mata da kai aka kwana uku ma ba a yi lalura ba tsaye da ta tsaye dai bari ta je gidan wanci ta zauna su yi fira da shi kuma na ya ci karo da wa ƙarnafi buci kunna da Allah ya ce mu matan manzonsa wanda kuma umarni ne ga mata ta ku zauna cikin gidajen ku zama gidan aure ibada kamar yadda fita neman abinci ga namiji ibada sau 360 namiji ke fita zuwa neman abinci ita ko sau dubu da sau hamsin take girka masa abinci duk shekara sau 360 akwai radar namiji bai fita neman abinci sai 'yan boko ma 'yan ma'aikatan gwamnati ko masu zaman lahadi ko akalla sau ɗari uku sai ya fita neman abinci amma ita ko asibi da lahadi babu ko ana lahadin cin abinci da musamman irin munin da kusan lura hidimar abincin kaco kan su kaɗai muka bar ma yanzu ƙasashen larabawa gaba ɗayan daina yayin girka abinci cikin gidaje wai bari in bar faɗi ka kujiya ku kan matan ku sai muku bore da tawaye ba wasa muke ba kasashen laraba an daina girka abinci cikin gida shi yasa babu abin da addira yanzu kamar restaurant duk ka kara mita mita 20 30 sai kaga gidan abinci so da ba mu ba kide ka cin abinci ba har yan gari in ma ka ce ta dan dama maka wani kunu kafin ka dawo za ta ce wallahi ta gaji tubus ba ta yi ba dama kunu akwai wahala ba dama kunu amma ka je ka so mata shawarma ka so mata pizza ka so mata abin da spaghetti an ɗan haɗa da da roasted chicken da ɗan salad da coleslaw an ɗan sa ɗan soyayyen ƙwai sannan kuma ka ɗan haɗo da wasu drinks kai duk wannan wahalar ka yi amma ita dama kuɗin masu fi sauka wallahi ba ta iya ka je ka dama da kanka in kun lura babu inda mace take da gata kamar ƙasashen laraba duk da mota fa in kun tawo fa kai zaka je ka bude mata garbu ta zauna sannan ka zagayo ka shiga naka in aka tsaya kai zaka zagayo ka bude mata ta fita ba wai ba ta da lafiya ba ba ta tsufa ba ba ta manyanta ba ba ta yi nauyi ba a'a wai shi a darajar ta aka ka zo ka bude mata kuma kai ba direban ta kai ne mai gidan ba a'a kai ka sai motar mana da saboda haka ku gode wa Allah da ya babu irin matayen da su sun yadda su yi mana hidima kuma al'ada ta gudana kan haka kuma haka matan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata hidima komai wahalar ta gida suke annabi sallallahu alaihi ya taba gamuwa da matar wani ne Zubair ibn al-Awwam a asma wa mahaifiyarsa ce matarsa dai a haka ne az-Zubair matarsa asma ya taba gamuwa da ita ta dauko niki-niki na kayan dahuwa irin su itace da kara da yanga da sauransu amma bai ce a daina dora mata a haka kuma ita za ta je ta yi ciyawa ma dokin ta yi ma dokin shara ta gyara shi ta yi masa wanka shi abin da an tashi hau doki ta yi zuwa nemo abin da za a girka sannan na fatima ta kawo kokin aikin gida ya mata yawa tun da allah ana kawo bayi a bata guda amma annabi bai bata guda saboda ba so yake ta daina aikin ba likitoci suna faɗa wa mata aure cewa wannan aikin da kuke fashi Allah biyu inda duk mace ta zauna ba ta aiki cikin gida barori nan barori nan ke tashi ɗauko min ke aikata min to ba ta lafiya ga jikinta yanzu nan kana ganin ƙiba ta fara zo mata da ƙiba ta zo kowane ciwo sai ce assalamu alaikum sai ka ji an ce fibroid gare ta sai ka ji an ce za ana indiya za a cire kaza za a cire kaza aikin cikin gida shi Allah ya mace to da haka matan mu kar ku koyi da matan laraba ku ci gaba da yi mana aiki kuma mun gode Allah rama wa izza alal baita masabatan linnas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
الله تبارك وتعالى وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا manzo Allah ka ambata ma mutane lokacin da muka sanya wannan ɗaki masabatan linnas ibnu kasir ya ce ya subuna ilaihi sun mayar ji'un masabatan wurin kai da komo saba ya subu raja'a ya dawo duk duka yau sati na biyu da baro makka amma Allah ya san tazo da naji wata tana ban kwana sai da naji zuciyata ta zabura kamar in maza maza in sake in sake koma to makka dai a haka nan duk duniya kana dawowa kwana uku ko ga talabijin an ka nuno ka'aba sai ka ji duk zuciyarka ta tafi to Allah ne ya sanya ta haka duk inda ka kai yau zuwa wallahi zaka gaji da shi da in naje Saudiya abin da nake sha in je Taif yanzu ban koso in je an ce ana zuwa Taif na gaji kuma wuri ne mai kyau wuri ne mai daɗi wurin shakatawa ne wurin ababen marmari da duk zafin makka in kan nufaci ba'id kana isa sai ka da kofin shayi saboda sai ya kama kamuran da suka kama amma ban sha'awar zuwa can yanzu saboda me na je ɗaya na je biyu na je uku kuma na ƙoshi amma makka in duk wata ina a ce ina da jirgin kaina duk wata in je makka in yi umra in dawo ba zan kasa ba to makka Allah ne sai ta ja'alna mun sanya ta masabatan wurin kai da komo ga mutane linnas wasu suka ce masabatan ai mahallu mahallu sawab wurin zuwa a kwaso lada da sawab kun gane ku masabatan wurin zuwa a nemo lada saboda haka duk wanda adda halin da zai rika zuwa makka yana dawowa kar ku ce masa aiki da talakawa ya fiya ku bar shi je ya samu lada ya goge zunubi wanda kuma zai hana ya sauran ibada ba ko yana hana mana dai kun ga Allah ya taimake mu ko kun ji wani abu da baki ya ce a tafi umra ko ka kalli ta saboda suna ji suna gani wani ya ɗauki miliyan dubu da ɗari bai yi ba su gadda azumi to kaga wanda ya ɗauki miliyan ɗaya da rabi ya ce a biya tafsiri wani ya isa ce don mi kuma shi ɗin ba ce ne don mi baka ce da talaka ba wanda ki ya bai kokari don ya sai kek na miliyan saba'in ya sa an ci a ran kek ya ciyar da mutane na miliyan saba'in sannan kuma kila icpc ba ta da dokar da za ta neman shi ta ce ya wulakanta kuɗi wataƙila ma a ce ai ya kyautata don ya samu mutane aiki ai kek din na wajen mutum ashirin suka yi aikin haɗa shi don haka ya samar da aiki yi ko mutum dubu ya biya ma hajji ya yi almubazzaranci muna fatar hukumar hizba ta kano ta kira shi ta yi nasiha domin dukiya ta allah ce in duk ya biya ma mutanen kano hajji ba zai halarta masa ya ba zai na miliyan dubu da ɗari biyu ba wasa da dukiya ne muna dai fatar bayan ya yi yanzu ya zama ya yi nadama ya gyara abin da ya sa muke wannan magana don kar ya zama fashin wani ma ya koyi da shi wanda zai ce to ayan ya wuce eh duk da haka wanda zai ce ni ba bayan sallah zan yi amma in ya ji ana faɗin wannan bai kyauta ba to kila shi ba zai Izza Allah bai ta masabatan linnas wa amna Allah ya ce ka ambata mu mutane yadda muka mayar da ɗakin Allah masabatan albait shine Ka'aba masabata wurin zuwa a dawo linnasi ga mutane wa amnan kuma wurin zaman lafiya makka dai ta kai ko tsuntsu ya sauka gaban ka baka kora ta baka tsuntsu ba firgita shi sannan ciyawa ko ta karto ka hanya in ba tare hanyar za ta yi ba ba a kalle ta sai dai a ɗaga ta a maidaita Abbas ya ce illal izkhir ya Rasulullah a cire mana ramuwa shi muna amfani da shi wajen wajen jana'iza sai manzo Allah ya ce to illal izkhir amma duk iccen da ka gani makka kakka taba shi in kana son aswaki wanda aka zo da shi daga wajen makka shi za ka amfani da shi amma ba a bantala itaciyar makka saboda tsabar zaman lafiya babu wato babu wanda ya mori wannan amnu ɗin kamar ƙuraishawa saboda sun yi rayuwa a jahiliya lokacin da babu abin da ke wato tafi da rayuwar mutane kamar yaƙi idan ka sa amerika ba ta iya rayuwa sai ta yaƙi ta halaka wasu ta ci abinci to haka laraban jahiliya suke dole ne sai sun yaƙi sannan su ci abinci amma a haka ba mai kawo maka hari saboda ne saboda ɗakin allah ga su kagare amma allah ya sanya musu kwarjinin garin suna ganin ɗakin Allah ne ba a taɓa shi kuma haka ɗin ne to kuma don Allah ya musu sauƙi sai ya kawo musu al'ashirul hurum suna da watanni hudu su ma da ba a yaƙi cikinsu idan aka yi zulƙida ta zo da zulhijja da muharram kowa aje makaminsa yake da an zo ƙarshen muharram sai a fara wasa duk ƙabilar da ta fi wata ƙarfi ta laƙwashe wadda an mai rauni in ma ƙabila ba ta da ƙarfi zaginta ake ƙubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yazlimuna an-nas habbata khardali shi wannan ƴan ƙabila su ƴan ƙarama ce la yaqdiruna bi dhimmatin ba su isa su alƙawari su saba ba don ba su kai wannan matsayin ba wa la yazlimuna an-nas habbata khardali su ba su isa su zalunci kowa ba ko da dai da ƙayan gero guda ba su iya ba wato har abin alfahari ne ka zan kana iya zalunci nusur a haka zaliman aw mazlum ka taimaki dan uwanka ko shi ka zalunci ko shi ka zalunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai canza bai ce in shi ka zalunci ka kame hannunsa ana shi zalunci shi aka taimake shi in shi aka zalunta ka taimake ka hana zalunce shi wattakhidhu min maqami ibrahim musalla Allah ya ce ku riki wurin sallah a wurin maqamu ibrahim maqamu ibrahim ko sun ce shine wurin da dutsen ne yake inda sayyidina ibrahim ke takawa lokacin da gidan Ka'aba ya fara tsayi sai ya haushi sai Isma'il ya kawo masa duwatsu da laka yana dorawa wannan dutsen ko da aka ƙare gini ya tsaya dama ga hajarul aswad amma yana makale tunda kun ga taka shi ake ai gini ko yana makale da ka'aba har zamanin zuwan musulunci har zamanin sayyidina abubakar da umar zamanin umar ana ɗafi cikin duhu ana tuntuɓe da shi sai ya jaye shi mai da shi inda kuke gani wannan kwalbar yanzu daga wasu na zo suna ta shafa kwalbar kwalbar ko mahaifinka ya girme ta shekarun jiya an kai da zamanin sarki faisal ilima fahad ya canza ya sa sabuwa to ba kwalba adda albarka ba dutsen adda albarka don mai albarka ya take shi sannan duk albarka saba ce a taba shi ba ka gajarul aswad ya dutse ne an ce a taba shi ba uhud ba dutse da komai albarka ta bajar da jibali da janna amma misalar da ta ka uhud to shi addini da nassi ake yin sa ba da kawai tunani ba don haka wannan dutsen da an yi wata gwamnati wadda ta ce gaba ɗaya ba ta bukata aje shi wurin nan ta cire shi ta kai shi wani wuri zaman wurin inda dutse ya zauna kawai ya isa don kuwa inda yake yanzu babu dutsen ko akwai shi babu wurin ake magana shi yasa suka ce makamu ibrahim ba yana nufin wannan wuri ba yana nufin dukkan masallacin شيني الإمام السعدي رحمه الله كتاب ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج هذا قولي لأكو باوي مسلاتهم با دورا عند إبراهيم يتاكا سني مشاعر domin ce aka yi wattakhidhu min maqami ibrahim tunda ya zama mufradun mudafun kad ya ummu domin da shi da ma'arifa ɗaya ne mudafin da mudafin ilaihi ne kenan kullu maqamati ibrahim ittakhidhuha musalla daka mashaa'ir yace wa hiya al-mashaa'ir kulluha min at-tawaf was-sa'i wal-wuquf bi arafata wa muzdalifa wa rami al-jimari wan-nahr wa ghayri dhalika min af'al al-hajj su da takhidhu maqam ibrahim musalla so kauli na daya shine ana nufin ku yi sallah wurin da dutsen nan da Ibrahim ya taka yake kauli na biyu ku yi sallah cikin masallacin kauli na uku ku yi ayyukan hajji a wuraren da Ibrahim ya tattaka ya tafi yake hajji ko wani ka dauka bai da matsala inda matsala take ka ce kai labudda bayan wannan dutsen zaka tsaya kai sallah domin ba kai kadai bane ku 150 ku ɗari takwas ku dubu uku takan ɗauro a samu mutum dubu talatin suna cikin wurin ɗawafin da lokaci guda idan kowa ce sai ya sallah bayan dutsen nan jama'a me yake nufi halaka musulunci na umarni da ita wala taqtulu anfusakum da yawa wanda musibar mutuwa ta cin mashi a wuri ne irin waɗannan abubuwa ya dage dole sai ya taɓa hajarul aswad dole sai ya shafi kyallin ka'aba dole sai ya rike kofa sai ya je wurin haɗini ko kuma sai ya yi sallah wurin makamu ibrahim mu mun yi lokacin da muke sallah wurin hankali kwance saboda cikin 80s da farkon 90s maka ba ta cika musamman in aka gama umra azumi tsakanin azumi da hajji da yanga ma kake dawafi in kana so kana yaza hannunka duka zagaye ka ababa wanda zai ce maka dan awon rubuta musamman da rana to la hadda dare 1989 nayi itikafin masallacin harami da da farkon shawwal zuwa ƙarshen zulhijja to a shawwal da zulƙida kafin alhazai su zo kullum in kana so kana iya tsawafi gewaye ashirin ba wanda zai hana ka to yanzu saboda tsananin cinkoson da an ka kai in ba hajji lokacin aikin hajji an sauko ba duk wanda bai da ihrami umra ya zo ba amma ya je taurin ka'aba ba saboda kawai a rage jama'a kar su kashe kansu to a irin wannan yanayi kuma sai ka zo ka ce a'a ni wannan musu Allah ya ce wata khizu min maqami don haka daidai gurin da nan zai yi sallah ababan lalawali ba haka akai ba to don haka kauri na biyu da ya ce dukkan masallacin ya fi yalwanta kuma lafazin yana ɗaukarsa masallacin gaba ɗaya makamu ibrahim ne bal ƙauri din kuma da ce duk mena da arafa da musdalifa da duk mashair duraren makamu ibrahim ne babu laifi to idan muka ɗauke shi a fassara ta ɗaya da ta biyu kam wannan aya hujja ce akan cewa idan an yi ɗawafi a yi ne a yi sallah raka'a ne to amma ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar ba ba za mu gane ba don haka aya ta yi nuni amma hadisi shi ya tabbatar da cewa in an yi dawafi ana ne ana nafila raka'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadha albayt wa salla fi ayyati sa'ati sha'a min laylin aw nahar banu abdi manaf ba su kula da ka'aba kar ku hana duk wanda yayi dawafi a masallacin a ɗakin nan da dare ne ko da rana ya salla nafila raka'i shi kuma na hadisi sai ya nuna mana cewa lokutan hani ga sallah an hana wa'inda ba su da dalili la salata ba da salatin subhi hatta tatlu ash-shamsu wala salata ba da salatin asr hatta taghrub ash-shamsu annabi ya hana ayi sallah sallallahu alaihi wasallam bayan asuba har sai rana ta fito ya hana ayi sallah bayan asar har sai rana ta fadi to in dai dawafi bayan lasar ya zan yi sai kai sallarka to ya ce fi ayyati sa'ati sha'a min lailin aw nahar don haka shekul islam ibn taymiya ya ce a cire zawatul asbab kafin su ma imamu shafi ya wannan magana ce a risala tasa a cire zawatul asbab kamar sallar istikhara ana iya ta bayan lasar kamar sallar alwala tahiyatul masjid rakatar tawaf duk ire-iren su suna da dalili salatul janaza duk ana iya yi bayan la'asar ana iya yi bayan sallah asuba sai ita jana'iza an hana ta lokuta guda nawa lokuta nawa ka hana jana'iza eh wa an naqbura fi inna mautana sa mutun kabari eh ila tatlu shamsu bazighatan hatta ta tarta sadda rana ke fitowa ba a sa mutum kabari sannan sai ta dago wahina ta kuma ka'imar zahira ko lokacin da take tsakiya karfe ɗaya misali to bari ake sai ta karkata wahina ta zayyafu lil guru da lokacin da ta surmaya za ta faɗi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah wannan lokuta saboda masu bautar rana lokutan suke ne mu kuma al'ummar muke wadda kullum ana so mu babbanta da wanda ba ba abinda suke ba mana sai mu yi wani da wahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti Allah ya ce kuma mun dauki alkawari ko mun yi wahayi ko mun ba da umarni ko mun yi wasici ga ibrahim da ɗansa isma'il an tahira baiti muka ce ku tsarkake ɗaki na للطائفين والعاكفين saboda jin daɗin masu ɗawafi da masu itikafi warruka sujud da masu sallah suna rukuni suna sujud don haka Allah ya umarci Ibrahim ya tsarkake ɗakinsa amma malamai suka ce anan amarna huma bi tatsiri baitillahi min ash-shirki wal kufri wal ma'asi wa min ar-rijsi wan najasati wal aqdari ma ka tsarkake nan gamammiya ce ku tsarkake shi daga shirka kada bari a jigunki cikin ɗakin Allah ku tsarkake shi daga shirka kada a je a kira wani nan ba Allah har yanzu za ka ga wani yana ɗawafi yana kira ya rasulallah ka yi min kaza ka yi min kaza ka yi min kaza wannan ko ba karantawa rasulullah ba ce karantawa shaidan ce to sai kuma batun tsabtace masallaci yana daga cikin dalilan da ya sa malamai suka ce kashin rakumi ba najasa bane saboda sun ga annabi sallallahu alaihi shiga da rakumi ya dawafi ka hana shi kashi ne tashi zai da izini ya ce sai an fita sai suka ce to kashinsa ba da jaza ba to a da har lokacin uwayenmu ni mahaifina ko da ya fara zuwa hajji tsakuwa ce saboda haka dole ma ka sa takalmi shi ma yanzu dawafi da takalmi ya da ba a yi amma za ga mutane kusan kowa da takalmin sai ke dawafi ba laifi ba ne abinda dai ba so ka ɗauku kazanta ka kawo amma takalmi yan zamani yanzu ana gane kazanta da rashin titunan ma na maka yana kazantar take eh ba irin na garin ku bane eh to ka gani no akwai masu zuwa toilet so ka gani in dai ka dauko kazanta to karka shiga dawafi da shi To Allah ya umarci a tsarkake shi kuma alhamdulillah Allah ya kai mu lokacin da muke ganin tsaftacewa wanda babu kamata da waya kai dawafin nan bakwai baka gaba da masu gyara masu tsafta shi ko kusan dole ne a yi haka saboda yadda aka yi cinkoso duk minti goma sai an samu matar da jini ya kubce mata wurin nan kana ganin su gaban ka yana diga amma kafin a tattake shi tuni masu shara sun zo sun yi mofin sun sa kamshi wani irin turare ne ma ake sa mafarfajiyar ka'aba mai bankaye mai ƙarshe wanda a ce duk duniya ba turarin da ya tsada shi su da mun kuɗi wurinsu ba matsala ba ne akwai inda aka ganin ƙasa amma dai ba ko ina ba unguwannin da ake da masallaci gaba ɗai babu inda za ka ganin ƙasa da yau ga ƙasa babu ta ina nufin mantakatul haram iya inda ake aje alhazzai 'yan gata manyan mai hoto suna suke kewaye su wanda suke nesa sosai wannan kuma galibi da mota suke tafiya ba kan suke zuwa ba to ko kasa kake zuwa yanzu misali wanda zai zo daga sharar mansur duk da wanda zai zo daga misbala wanda zai zo daga nan wajen malawi duk inda za ka zo titi ne lafiyayye sumul sumul ba inda wata kazanta take to Allah ya kai mu lokacin da muna ganin tsafta har ta kin karawa ba wai ne inda ka'abar take ba cikin masallaci duk inda ka zauna inda ka yi awa biyu sai an tada kayan tsaftace wurin nan ka sake dawo wani yana cikin ayyukan da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi Ibrahim da Isma'il kuma alhamdulillah halifofin su suna yi Allah ya saka musu da alheri wannan ayoyi suna nuna mana girman ɗakin Allah da darajarsa domin wannan girman shi yasa Allah ya mai da shi masabatan linnas da ka dawo sai ka kana ba ta koma masaba sannan kuma in muka ɗauki shi da wannan lada kaga wannan ita ma ƙarin daraja ce gare ta sannan kuma Allah ya mai da shi wurin aminci wanda duk duniya ba ka masa ba inda ba a tada hankali kamar makka lokacin da aka kawo mata hari zamanin giwa Allah da kansa ya yake su 1400 kenan ko an yi wani mai da'awar mahadiya juhaima ne ke kowai wanda shi ma ya so ya kawo rikici amma Allah tabaraka ta'ala ya dakile shi nan take kafin nan zamanin hajjaj abdulmalik ibn marwan ya aiko domin a yaƙi abdullahi bin zubair su abubuwa ne da jefi-jefi suka faru na rashin aminci sannan an yi lokacin da 'yan fashi ke hana mutane zuwa maka sannan an yi karamita 'yan shi'a waɗanda suka zo suka kashe alhazai suka ɓanta lihajar nasu ita ma iran ta taɓa kawo tashin hankali 1980 nawa ne ko 87 ne na ji ko 86 wannan farfajiyar da take bayan safa da marwa da suka yi ta hayaniya suka wai muzahara suke yi su ma sai da suka zubar da jinai ne to duk wannan abubuwa ne da ke kamawa a yi amma saba ma Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah habasa an makkatal fi Allah ya hana giwa ta zo ta yaƙi makka wa inna wa inna wa inna ma ahalla Allahu li sa'atan min nahar yace ni ma da Allah yadda in zo in fato maka awa guda ce Allah ya bani da yi ta in zo cikin awan nan ta rana da Allah ya min in yi maza in buɗe garin maka yace wa qad adat hurmatu hal yawma ka hurmatu bil ams yadda take jiya ta dawo haka dai don kan wani ya saki tunanin zai yaki Ka'aba ko zai yaki Makka ba haka ba ma rika makami ma maka ba yadda da shi makani wanda ba yadda a rika shi ba maka saboda ɗaya zaman lafiya kaga wannan yana nuna maka girman darajar wannan birni mai albarka sannan wannan aya ma- wasu malamai sun hujja da ita akan tsarkin mai dawafi an tahira bai ce litta'ifina cewa mai tsafi dole zan mai tsarki wunin da ya zan mai tsarki shi wanda zai tsafi ya zan mai tsarki tufan da zai sa su ba su zama su tsarki to amma ne wanda yake nufi na maganganun malamai da dama ko kuma ga shirin iziya wasu na ganin dole sai kana da alwala za ka yi dawafi kuma shi ne kaulin jiburin ma suna ganin ba dole ba ne don babu inda na sai karare ce sai da alwala to sai dai akwai nasin da yake kai sallah bayan don babu alwala ya za a yi sallah wani zai ce eh ana iyawa in na gama ba alwala ta ta kare in na gama in je yi alwala yi sallah wannan fatawar tana da sauki da yanayin yanzu domin akwai lokacin da fa yanzu ne ni wannan wurin da na yi kafin azumi kusan awa ɗaya da minti arba'in ne ina dawafi dawafi guda abinda da a minti bakwai nake yanzu awa ɗaya da minti saboda tsabar cikin su to kaga in alola ta kare maka kana na biyar aka ce in ka hita ka dawo ka koma na ɗaya jama'a ko wala ko baro da ka fatawar cewa ko alolarka ta kare ci gaba iyaka in ka gama ka yo wata ka zo kuma duk masallacin makamu ibrahim ne ka samu duk inda ka samu ciki ka yi nafila shi ma sauƙi ne in ba haka ba gajiyayyu da wahalallu da tsofaffi akwai wahala musamman da ya dogon tafiya ya taho ila da mota ya zo daga kasim kuma daga kuwait daga wata ƙasa kuma zuwa da motoci ya iso ya gajiya wahala ya zo ya yi ɗawafin nan a wahalce sai da ya zo yana cikin ta bakwai sai iska ya fito masa don ka ce gaba ɗaya ɗawafin bai yi ba akwai wahala ko ba ja alalin fijiri min haram za ka wannan fatawa in an yi riko da ita babu laifi ba ba ita ce fatawar jumhurin malamai sannan daga cikin fa'idodin wannan aya akwai cewa duk duniya ka'aba ɗaya ke ɗawafinta don Allah ta lati an tsahira bai ce litta'ifi ka tsarkake ɗaki na don masu ɗawafi kenan wannan ɗakin shi kaɗai aka shar'anta ɗaya ai ɗawafinsa duk inda ɗan adam ya je ɗawafi ba ka'aba ba to bid'a ce yake yanzu ko akwai kaburbura da yawa da aka mai da su wurin ɗawafi ina da tun kabarin Sheikh Usman da aka yi masa siga irin ta Ka'aba sabdau ne zo gani sai sa ka daɗe da ka baka iya zagayowa gashi kan siga kamar ta Ka'aba amma baka iya wucewa za ka fara yin dawafi ke sai dai dawafi da ban zakarin kai ka je ka dawo to da so samu ne ma yanzu an cire wannan sigar ta Ka'aba mun Ka'aba da wannan impression na ɗakin Allah da ya bi muna yi amana na da kuka sai haka insha Allah to don haka dawafi ana yin sa ne kawai ga Ka'aba sannan waɗannan ibadodi da Allah ya faɗi cikin wannan aya ya nuna kamar su ne mafi a'ala cikin abin da ake bauta ma Allah da shi an tsahira bai ta sai ce litta'ifina tawafi wal akifina itikafi lokacin ba ya kusa ko insha Allah wal ruk'i as-sujud da ruku'i da sujuda da tawafi da itikafi da sallah babu abin da ya kai su falala wajen neman kusanci zuwa ga Allah ban ɗauka cewa wannan aya kaɗai za mu samu fasarawa a yau ba amma abin da ya sauwaka sai a yi haƙuri da shi Allah ta baraka ta ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta da mai kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa da gafara a yi ƙoƙari a kawo tallafin marayu a yi ƙoƙari a kawo tallafin marayu da mun ce yau goma ga wata za mu bayar da shi ga masu shi amma mun ɗaga zuwa sha uku ga wata Allah zuwa litinin kenan za ka duk wanda abin da abin kawo ya kawo littafi ne ka kawo kotunan atan ba alhamdulillah dai kamar yadda na faɗi masu bayarwa suna suna bayarwa Allah ya karɓa mu kowa da kowa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين